الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبينا الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقول أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma shi yardar Allah da dacewa daga wurinsa rayuwarmu ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na laraba wanda a yau shi ne yini na goma sha tara ga watan Ramadan hijira alif da ɗari biyu da arba'in da shida. Wanda ya zo daidai da goma sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya. A wannan dare nan insha Allah za mu shiga darare guda goma na ƙarshen watan Ramadan kamar yadda ‘yan uwa suka sani. da wannan muke kokarin tunasar da junanmu wajen dagewa da ayyukan ibada a wannan kwanaki da suka rage mana kwanaki guda goma na ƙarshen wata ramadan kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu alkhairi kwanaki ne waɗanda suka sha bamban da sauran kwanaki na shekara saboda a cikinsu akwai dare guda ɗaya wanda ibada cikinsa ta fi ibada a cikin watanni guda biyu shi ne daren lailatul qadar da na insha Allah kara mata yadda ta ce manzo Allah ya da insha Allah sabbata gare shi ya kasance idza da kala al-ashru idan goma karshe na Ramadan suka zo suka shigo shadda mi izara yakan daura gyautarsa malama suka ce wato yana nisantar iyalinsa wai gaba ala ita da iyalansa su yi ta ibada suna raya wannan daraye wa haya laila kuma ya rayu dararensa da haka wajibi ne ka yi ƙoƙari ka daji a wannan kwanaki da ayyuka da kai yawan sallah karatun ƙur'ani yawan zikiri da dukkan nau'in ayyuka da kai in mutum ya dace da wannan dare guda ɗaya to ya fi ibadar shekara duk a wani hadisi wa muna isha na ƙara mutum da suke cewa ya mutum Allah idan na dace da wannan dare na zulƙadari wani irin addu'a gani ya ce mata irka cewa Allahumma innaka innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni da haka yana da kyau daga yau sani cewa wannan kwanaki a sun shigo ma'ana za su fara tun daga yau daren yau ke dan yau an kai azumi goma sha tara kaga mun shiga daren ashirin ga wata kenan gobe yinin ashirin da haka an shiga wannan kwanaki insha Allah Allah ya datar da mu to a in ba manta ba mun tsaya karshen aya ta ɗari biyu da sittin da uku da biyu kai za mu tashi a an ba karanta ta sittin da uku saboda lokaci ba mu fassara ta ba ko ƙaramai mai ta ta kauri faru.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ta'ala ce ƙaunin ma'arufun kyakkyawar magana magana mai kyau ai nasihatun lillahi wa da rasulihi nasiha ga Allah da kuma manzansa wa maghfiratun da kuma wato neman gafara satur auratul mu'minina suturta auratul mu'minai khairun min sadaqatin yatabawha adha shine fa alheri a kayan sadakar da cutarwa ta biyo bayan ta bilman da wa gairi ta hanyar gori da wani sa ya bayu sabbi wa adra da kadar da daga abin da ke sabbaba cutarwa a kayan gobe wallahu gadiyun Allah shi ne an sadaqatul ibadi daga sadakar bayi da ibdi da yi domin tsarewa a cikin sa halimun kuma Allah mai hakuri ne bi ta'khirul qubati anil bani da jin kirin azaba ga shi mai gori wal mu'udi da wanda yake mai cutarwa ga bayansa. Wannan aya ta biyo bayan siffan bayan Allah da Allah ya siffanta cewa suna ce da dukiyarsu ba sa biye bayan ciyarwar da suka yi da gori da kuma cutarwa. Waɗannan su ke da lada ubangijin su babu tsoro a kayan su ba za su yi baƙin ciki ba. To Allah ta'ala sai ce kaulun ma'arufun kyakkyawar magana. kyakkyawar magana nasiha ga Allah da manzansa. Malama suka ce yana shiga ƙarƙashin ƙaunin ma'arufun dukkan wata magana ta girmamawa da za ta shigar da farin ciki a zuciyar musulmi ana kiranta da suna ƙaunin ma'aruf. Kyakkyawar maganar da za ta shigar da farin ciki a zuciyar musulmi. Suka ce kuma wai da kuri fihi tana iya shiga cikin ƙaunin ma'aruf raddu sa'ili bima bil qawlil jamili wa du'a'i lahu maida bayarwa mai tambaya ko mai neman taimako a maida masa magana mai kyau da yi masa addu'a mutum ne ya nemi ya nemi taimako a wajenka bakka da abin da zaka bashi to yana cikin ƙaunin ma'aruf ka gaya masa magana mai kyau sannan ka masa addu'a Allah ba ka haƙuri, Allah ya tsara buɗe, Allah ya kawo wata hanya, yanzu kan ba hali. To duka wannan suna ce kawalin baro, ka gaya masa magana mai kyau da za ta faranta masa rai. Kar ka tsangwame shi, kar ka yi masa tsawa. Ka gaya masa magana mai kyau da za ta dadada masa rai. Allah ya ba da haƙuri, Allah ya tishe mu, ka yi haƙuri, babu hali yanzu. Sai daga baya in an samu hali, wata ran za a taimaka maka. Wannan duk yana cikin kawalin baro. an fahimta ko? Na'am. Allah ta lace wa makfiratun da kuma wato gafara. Ga wanda ya muna na maka ka yafe masa kai masa afuwa. Yana shiga ƙarƙashin wannan al'afuwa amma ya suru ne da sa'idin yin ba la yan yin afuwa ga abin da ke faruwa daga shi wanda ya tambaya ko ya roƙo cikin abin da bai kamata ba. wasu lokutan masu bara suna da wasu halayya na rashin kirki wani sai zo yana tambaya yadda ka san ajiya ya baku sai ya zo kawai ku ba da sadaka a ba da na tafi ya tsawa tsawa ma zai wani ana ba shi hakurin ma sai ya ji kamar ma baya so kamar haushi yake ji wani ma ya tafi yana guda ku to yana cikin almagafira kai afuwa ka yafe masa ko da ya gaya ma magana mara kyau to ka rabu da shi ka kaura ka ɗaga masa ƙafa eh suna da wannan halayya wani ma ga dangaren zai zo gaban ka ya ce ba ni na annabi kai ka ce kayansa ne a gurin ka musamman masu baran nan na gidan mai ko sai ya ga ka tsara kuɗin kawai sai ya zo gaban ka ya tsaya bi zabilin layi kaga wani akwai rashin bai kamata ba madadin ya koma gefe zarar a sai ya zo gaba gaba gaɗi zai zo gaban ka ka kau da kai ma ya ƙara kwanawa ka kau da kai ya ƙara ba abin da ya dame shi to irin wannan ka kau da kai ka yafe mar ko da ya gaya ma magana mara kyau ka yi afuwa ka masa rangwame duk ya shiga cikin wannan ba a son ka zo kana jariya da wanda yake neman taimako wani sai uzuri ake musu wasu saboda tsabar yanayin da suke ciki na damuwan ne sai ya sa su yawan wasu halaye marasa kyau wani gani yake kawai dole ne ma ka bashi kawai in ka hana shi ma kamar ka cuce shi ne kawai sai ya je yana kula to yana cikin kaulin ma'ruf wa maghfira ka kauda kai kai afuwa ga irin wannan maganganu na masu neman taimako ka kyale su wani kuma tsaban talauci ne in talauci ya talauci ma kan sa tunanin mutum ya canza sai ga gaba ɗaya ma kamar ba da hankali kamar ba shi da hankali ko hakan taimako yake to duka irin wannan yana da kyau a gaya musu magana mai kyau kuma a musu rangwame satru auratul mu'minina rufa al'aura ta mu'minai ana so mutum ya yana suturta musulmai yan uwansa kar ka rika banka dawo ai wannan kun gan shi ya ki sana'a kullum sai roƙo yake ai kaza da ƴaƴansa masu mar kaza kar ka zo kana tona ba ya dai shi ko ya je can ya nema ya zo nan ya nema kar ka tona mar asiri ka rufa masa albashi ka kira shi gefe ka ja masa kunne ka masa nasiha da ba wanda suka mai da roƙon ba dan bukata suke ba kawai sun mai da roƙon ne sana'a ya sun mai da roƙon sana'a irin wannan ko riga mai kyau ba zai sa ba sai a bashi riga ki ya sa saboda kar a gan shi da kaya wanka ko ya tsammanin yana da wadata ko wallahi akwai irin wannan ka bashi riga mai kyau wallahi ba zai sa ba saboda in ya sa riga alaman kayi wanka za a ga alaman kana walwala ne ko to ba zai saka ba a kowane kuma za ka samu yar karamar nakasa ne yar karamar jinya ne amma sai su lankwashe wallahi wanda za ka samu baya son ma ya warke a ciwonsa da gangan ma wanda yake fama ciwon kada ya warke saboda a riga gani ana ba shi taimako da kunne na na ji wani mutum yana cewa kafan nan ya ci kuɗi a jikinsa ya ci abinci ciwon kafa yake wallahi wai ya ci abinci a kafan nan kawai ya ɗan gabe ta yana ta ɗinge shi wallahi ya je nan ya yi ƙarya a taimake shi ya je nan ya faɗa wai ya ci abinci a kafan nan to irin wannan mutanen a kau da kai a musu afuwa kar ka rika tona mar asiri ka rufa masa albashi ka kira shi ka ja masa kunne ka masa nasiha saboda ba hanya ce ta bullawa ba dan duk wanda ya mai da roƙo sana'a to fa ba shi ba wadatuwa eh man fataha ala nafsihi babal mas'alati fataha Allahu alai abwabal faqri duk wanda ya bude wa kansa kofofin roƙo to Allah zai bude masa kofofin talauci in dai ba bukata ne ta kama mutum ba a san mutum ya zama yawan roƙon mutane Allah ya sauwake. Da haka ana son suturta musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Duk wanda yayi wa musulmi sutura to Allah zai suturta shi a duniya da lahira. Mace na cikin damuwa sai ka yaye masa. Misali bashi ne masa yawa ya kasa biya sai ka biya masa ka masa sutura. ko ko ya zama na bashi da sana'a sai ka nema mar abin ka ba sutura ko ka nema mar jari ka masa sutura duka irin wani yana da kyau tsakanin musulmai ana samun taimakakeniya ana samun sutura kar mutum ya bari dan uwansa musulmi ya tozarta yana da halin da taimaka masa kar ai haka to wannan duka yana cikin abubuwa da kai da ake son mutum musulmi ya aiwata khairun min sadaqatin yatba'uha adha wannan shi fa alheri a kayan sadakar da cutarwa ta biyo bayanta bil manni wa ghairihi ta hanyar gori da wani sa min ma yusabbibu adrar al mu'minin abin da ke sabbaba cutarwa a kayan mu'minai wallahu ghaniyyu Allah mawadaci ne an sadaqatul ibadi daga sadakar bayi da Allah ya ce a bada sadaka ba dai yana da bukata ba amfanin kanku zai koma ko musulmai da hizzi dinihi domin tsare addininsa ko ka bayar sadaka ko baka ciyar ba in Allah ya ga dama zai bari addininsa da haka Allah mawadaci ne bai da bukata a wajen kowa cewa da ya aiki fati fi sabilillah amfanin kayan ba zai dawo alimun kuma Allah mai haƙuri ne mai tsananin haƙuri ne bi ta'khiril uqubati 'anil madi ta hanyar jinkirta hukuma ga mai gori da Allah ya so sai ya mai da wanda yayi gori ya koma talaka kai ma wani gori sai ka dawo kai ne talaka wanda kai gori kuma Allah sai ya dauka shi to amma Allah sai ya jinkiri wal mu'di da mai cutarwa Allah sai ya kyale shi Allah mai haƙuri ne a kayo Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani la tubdilu sadaqatikum kada ku ɓata ladan sadakokin kowace irin sadaka ko zakka ko sadaka ta tsawai ai ujuru kum wato ladan da ku kar ku ɓata shi bil manni wal adha ta hanyar gori da kuma cutarwa wannan na nuna mana ashe a kamar yadda imamu an-nasir sa'adi ya ce wa yastadallu bi hadha ala anna al-a'mala sayyi'a tubtilu al-a'mala hasana ana kafa dalili da wannan aya cewa ayyuka munana suna ɓata ayyuka kyawawa kaga nan mutum ya yi sadaka ya ciyar amma da ya gode ko ya cutar sai ya ɓata ladan sadakarsa ashe aiki mummuna yana ɓata kyakkyawa kamar da Allah ta'ala ya ce a suratul hujurat wala taj'alu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahabata amalukum wa antum la tashkurun kar kuna bayyana magana ga shi manzo sallama kamar da sashen kuke bayyana wa sashe saboda me kar aikin ki aikin ku lalata ayyukan ku su baci alhali ba ku sani ma'ana mummunan aiki yana bata aiki kyakkyawa kamar yadda kyawun ayyuka suke tafiyar da munana to haka nan munanan ma kuma idan aka yi aiki mai kyau kuma sai aka yi wani mummuna wanda ke mukabalantar kyakkyawan nan sai ya lalata aiki kyakkyawan Allah ta'ala ya ce mala ya ce ibtalan kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas wato batawar aiki irin batawar ciyarwan wannan da ke ciyar da dukiyarsa don mutane su gani saboda riya ai mura'iyar lahu yana mai nuna mutane shi yana infakin ne yana sadakar ne kawai don mutane su gani shi yaba masa ba don Allah ba to kamar bacin aikin ciyarwan wanda ke nuna wa mutane wala yu'minu billahi bai imani da Allah ba wala bil akhir da ranar ƙarshe wane ne wannan wa huwa al munafiqu shine munafiqu alladhi yubtilu al kufra yubtilu al kufra wa yudhiru al islam wa yatadhaharu bil islam shi ne wanda yake ɓoyewa kafirci a zuciyarsa kuma yake bayyana musulunci shi ne munafiki da haka ashe yin aiki saboda mutane su gani alama ce ta munafikai shi munafiki baya abu don Allah so yake a gani kawai ai ba masa to amma mutum mai imani musulmi so ake duk abin da za ka yi ka tsarkace niyya ka yi don Allah domin yana da cikin sharuɗan karɓar ayyuka na gari a samu ikilasi a samu mutaba'a ikhlasi shine tsarkakewa niyya kalilan Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan duk wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da ubangijinsa to ya aikata aiki mai kyau wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kar ya kuskure hada kowa ga bauta ubangijinsa ma'ana samu tsarkakewa niyya wannan aya tana magana kai tsarkin niyya ikhlasi wajen ayyuka sannan sai a samu mutaba'a ma'ana yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su munafikai suna yi ne don mutane su gani Allah ta'ala ya ce innal munafiqina yuqadiruna Allah yuqadiruna Allah wa yuqadiruhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila su munafikai a zaton su wai suna yaudarar Allah ne Allah ku ba yaudararsa ko idan sun tashi zuwa sallah sai su rika tashi da nauyin jiki suna masu nauyin jiki suna masu kasala sallar babu nishadi irin su ne wanda in da liman zai zai tsawon ta karatu shi ta guna ku suna limamin nan ya fiye takurawa ya fiye kaza da kaza Allah ya ce ra'unan nas suna nuna mutane ayyukan su ba da Allah su ba wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambata Allah ba ce kada to kaga wannan dukkan sifa ce a bazari wani Allah ta'ala ce allazina yura'un wa yamna'un al-ma'un su su ne wanda suke riya suna nuna mutane ayyukansu kuma suna hana taimako da haka mu kiyaye kar mu ɓata ayyukanmu sadakokinmu da gori da cutarwa kamar ɓacin ciyarwar wanda ke ciyar da dukiyarsa don mutane su gani shine munafiki Allah ta'ala ce fa masaluhu misalinsa ma'ana misalin mutumin da yake ciyar da muta dukiyarsa don mutane su gani kamar sani safwani kamar misalin falalan dutse ne ai hajarun amlas dutse mai santsi a samu dutse flat haka to kaman wannan dutse ne alaihi turabun wanda yake akwai ƙasa a kayansa fa asaba wabilu sai wani mamakon hadari ai matsalar shadidin ruwa mai tsanani ya zuba a kayan wannan dutsen fataraka husal da sai ya bar wannan dutsen gashi nan tas amlasa lashe a rai ba komai a kayansa na wannan ƙasar to shi ne kwatankwacin mai ciyar da dukiya don mutane su gani malama suka ce wannan dutsen da aka ce safuwa kamar sani safuwa wannan falalan dutsen shi ne kamar zuciyar mai riya kaga a zahiri dai abu ne mai tauri ana tsammanin zuciya ce mai imani wannan ƙasar kuma ita ne ayyukan da ya yi na addini wannan ruwan kuma shi ne goron da ya kaga idan aka ga ƙasa a kayan dutse za ya tsammanin ƙasa ce mai kyau mai yabanya da za ta karɓi shuka ashe ƙasan tauri ne da shi ruwa yana zuba kawai sai ya wanke dutsen kaga ba abin da ya saura to haka misalin aikin alheri na mai yadda ruwan sama ya zuba akan wannan falalan dutsen ba zai rage wata ƙasa akan dutsen ba to haka duk ayyukan da bai yi Allah ba zai ba shi lada mun gane ko Allah ta'ala ya ce la ya qadiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon samun komai na lada a bisa abin da suka aikata ai amir ai la yajiduna lahu sawaban fil akhirah ba sa samun wani sakamako ga wannan aikin nasu a lahira Allah ba zai ba su lada ba kama la yujadu ala ala safwa da shay'un min at-turab kamar yadda ba za a samu wani abu na turbaya ba a saman wannan falalar dutsen alladhi kana alai da izhabil matsari da saboda ruwan sama ya wanke yanda ruwan sama zai wanke kasar da ke kan falalar dutse to haka aikin mai riya Allah ta'ala ke tafiyarwa ba zai taba samun lada a wajen Allah ba ranar kiyama Allah tsare mu shi yasa duk mai riya halar da kansa wallahi duk wanda za ka yi aiki dan shi ba zai baka sakamako ba ko shi Allah ta'ala ba a haɗa shi da kowa wajen aiki sharaɗin karma aiki ne zama kayi dan Allah shi kadai shi yasa wani hadisin kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ana agana shuraka'i ala shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce ni ne mafi wadatan abokan tarayya akan shirka duk wanda za ka haɗa shi da Allah wajen aiki to Allah shi ne mawadaci. Duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani na sai da bashi da shirkarsa. Allah ba a haɗa shi da wani a ce an yi dan Allah kuma an yi dan wani Allah ba ruwansa sai ya bar wannan aikin. Allah sai ya ci girma ya bari. Wancan da kai dan shi sai a bar masa in ya so ya baka lada. Shi yasa ranar kiyama za a ce wa masu riya اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا ku tafi wajen waɗanda kuke nuna musu ayyukan ku da kuke yi da su fanzuru ku je ku duba al tajiru da inda da za sun za ku samu sakamako waye sai baka lada kiyama ko lada ku ɗaya ba da ba ka wanda da haka duk mai riya aikin sai yana lalacewa Allah ba ne ba isa kayya wallahu la yadin qauman kafirin Allah baya shirye da mutane kafirai sai Allah ya ce
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير Allah ta'ala ya ce wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim misalin ciyarwar mu'minai yanzu cin an yi magana misalin ciyarwar dukiya wanda munafukai suke yi marasa imani to anan kuma Allah ta'ala yana kwatanta nafaqatil mu'mini ciyarwar dukiya da mu'minai suke yi domin Allah yace alladheena yunfiquna amwalahum misal wa mathalul ladheena yunfiquna amwalahum misalin ciyarwar mu'minai wadanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha amardatillah domin neman yardar Allah kaga an samu niyya da kyau ko an samu tsarkin niyya duk abin da zaka yi kai dan neman yardar Allah ba dan mutane su yaba maka ba ba da ce kana yi ba ba da ce ka iya ba kai dan neman yardar Allah Allah ta'ala ce wa tasbitan min anfusi da kuma tabbatarwa a cikin rayukansu ai ta hakikan da sawadi alai wato tabbatar da samun lada a kai shi mumini fa yana da yaƙini cewa Allah zai ba shi lada shi ko munafiki gani yake maganar ladan ma ba tabbas duk lafin munafiki ne saban munafikai allazina la yarjuna wanda ba sa fadayin samun lada gurin Allah da inkarihim lahu saboda inkarin su ga Allah Allah ta'ala ce ka masali jannatin kamar misali ai bustani gona mai janna bi ma'ana bustani gona kamar misalin wata gona ce mai yawan bishiyoyi mai yawan inuwa bi rabuwatin wadda take kayan jigawa rabuwa ita ne jigawa makanin murtafi'in mustawi wani waje mai madaukaki wanda ya daidaita a sama asabahu wabir wadda mamakon hadari ya same ta ma'ana ruwa mai yawa ya same ta ita wannan gona da ke tudu din fa'atat ukulaha sai ta bada amfanin ta ai samarwa dan itacen ta sai ta bada wannan amfani nata dibifai ne ninki ai mislai ma yusbiru gairaha kwatankwacin ninki biyu na yadda wata gonar da ba ta kan jiga ba take ba ai sawabar duniya bil nasri shine sakamakon duniya a nan da samun nasara wa sawabul akhirati bil janna kuma a lahira kuma da samun aljanna wa qad taqaddama anna sawaba infaq fi sabilillahi fa'afu ila sab'i mi'atin ya gabata cewa sakamakon ciyar da dukiya domin hanyar Allah ana ninka shi zuwa ninki 700 wa amma infaqu fi khairin amsaluha amma ciyarwa a wani aiki na alheri kwatankwacinta to shi wannan ana ba da dukkan ɗaya ne ana ba da shi ana ninkawa sau goma duka wani aiki na alheri wanda ba ciyar da dukiya domin hanyar Allah ba kowane ɗaya ana ba da ninkawa sau goma kamar yadda Allah ta'ala ya ce man ja'a bil bil hasanati falahu ashru amsalha fa in lam yusbiha wabilun faqad ita wannan gona ta jigawa idan har ruwa bai yawa bai same ta ba faqallun ko da ruwa ne yayyafa ya same ta ya wadatar mata eh ai matarun khafifun yusibuha wa yafiha ko da ruwa kaɗan ne ya same ta saboda tana da tana da taki mai kyau gonar tana tudu tana da yabanya ko da ruwa kaɗan ne ya same ta ya wadatar mata za a samar da amfani mai kyau lirtifaiha saboda ɗaukakar ta sama alma'ana ma'ana tasmuru wa tasku tana haihuwa tana ƙaruwa kasural matsaru an ƙalla ruwan sama ya yawaita ko bai yawa ba ita gonar da ke kan jigawa ko da ruwa bai da yawa yana amfana haka zalika da faqatu man dhukira to haka nan kwatan kwacin ciyarwa wanda aka ambata wa kenan mu'mini ne ciyarwa domin Allah na tazuko inda Allah wannan abin da yake yana karuwa gurin Allah kasurat an qallat ya bayar da yawa ko ya bayar da duk abin da ka bayar in dai dan Allah ne to Allah zai baka rada mai yawa niyyar Allah yake dubawa ba tare abin da aka bayar ba wani zai bada sadaka kaɗan amma ladan sai fara wanda ya ba da yawa saboda mai tsarkin niyya da karfi imani wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa la yakfa alaihi min hashayun ba abin da ke koya gare shi daga wannan ayyukan naku ya alamu manil munfaqi minkum bil manni wal adha Allah ya san wane ne da cikin yake ciyarwa ta hanyar gori da cutarwa da kuma wanda ke ciyarwa domin neman yardar Allah Allah ta'ala ya san kowanne bai jaji ku bi sai ku sakamako da shi Allah ta'ala ce ai wadda ahadukum أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
Allah ta'ala ce aya wato ai yuhibbu ahadukum ya dayan ku ya so an takuna lahu jannatun ya kasance yana da wata gona ai ustaru min nakilin ta daga wato dabirai bishoyin dabirai wa anabin da kuma inabi domin a wancan lokaci suna daga cikin itatuwa masu daraja masu tsada kuma har yanzu a wannan ƙasar yanzu ɗayan ku ya so ya kasance yana da gona ta dabinai da kuma inabi ta jirimin tashiyar al'adu wanda koramo ke gudana ƙarƙashinta a wannan gonar ga itatuwa na dabinai ga na inabi kuma ga ruwa na gudana ƙarƙashinta korama kaga dukkan mai noma ko mai amfani da musamman manoma rani babba abin da suke bukata shine samun ruwa a sauwaƙe to kaga shi wannan ruwa na gudana korama tana gudana a wannan gonar ba bukatar sai an tona rijiya ba buƙatar sai an sai mai ba buƙatar sai an haɗa sola ga ruwa na yana gudana cikin sauƙi kawai sai dai a buɗe hanya ruwa ya ta tafiya lahu fiha min kulli samara kuma yana da a cikin wannan gonan dukkan nau'i na itatuwa wa asaba wurke ba sai manyanta ta kama shi tsufa ta same shi ga gona ta yi kyau ta yi yabanya ga ruwa yana gudana amma sai tsufa ta same shi misali kai shekara saba'in ko tamanin. Faga ufa sai ya raunana, milan kibari saboda girma adin kasfi gaba da tattali, yanzu wanda ya tsufa ina zai yi aikin gona, an gaba da iya ba, jiki ya yi rauni. To ga gona ta yi kyau, amma kuma sai ga shekaru suka cin masa, sai rauni ya sami. Walahu zuriyatun du'afa ai auladun shiga kuma yana da 'ya'ya ƙanana raunana. ba shi da yara masu ƙarfi da za su iya jibintar lamarin tattalin wannan gona din haka an san matsala ko shi yasa ko da marayu ne aka mutu aka bar su ƙanana duk dukiyar da uba ya bari in ba wani karfa tsaye dukiyar ba za ta yi karko ba to shi wannan ga gona ta yi kyau amma shi ya manyanta kuma yaransa ƙanana ne yaransa ƙanana ne la yaqdiruna alai ba za su iya ɗawainiyar kula da wannan gona ba ga gona ta yi kyau kuma ka san duk mai gona san da gona ta yi kyau hankalinsa yana kwanciya ko ya ta saka buri ya ta lissafi yana ta kwatanta abin da zai samu to gonar ta kawo lokacin da za a fara cin a gajiyarta shekaru sun cin masa yara kuma ƙanana ana wannan halin Allah ta'ala ya ce fa asabaha ihsaru ayrihun shadid sai ta guguwa mai tsanani ta samu wannan gonar ta fihi naru kuma a cikin wannan goguwar akwai wuta fa hatarakat sai ta kore gonar gaba daya fa inna lillahi wa inna ilaihi sai da gonar ta gama kyau ga yara kanana ga shekaru sai wannan goguwa ta zo da wuta sai ta kore gonar faƙadi faƙadi na faƙadaha sai ya rasa wannan gonar ita ne kuma dukiya mafi daraja a gudunsa ba kada ha sai ya rasa saboda ta kone ta lalace kaga wannan babban jarabawa ya rasa wannan gonar gaba daya aha waje ma kana ilaiha a lokacin da ya fi tsananin bukatarta amma ya rasa wannan gonar gaba daya ka tausaya manomin da ya kashe dukiyarsa a gona ko da manoma yanzu da rani ne ya gama zuba jarinsa amma gonar sai ta lalace ko ruwan kogi ya zo ya haɗe ko ta kore kaga wani abin tausayi to shi wannan da Allah ke buga misali a lokacin da ya fi tsananin buƙatar wannan amfanin gonar zuciyarsa gaba ɗaya tana wannan wajen amma sai ga guguwa da wuta ta kore gonar gaba ɗaya ga yaransa masu rauni ba su kai su yi sana'a balle su ɗauki da wajiyarsa ba wa baka huwa wa auladuhu ajazatan mutahayyire sai ya wanzu shi da 'ya'yan nasa suna masu gajiyawa kuma suna cin ruɗewa ba su da wani abin da za su a lokacin da yake tsananin buƙatar amfani ko arzikin babu ya lalace ga yaran ƙanana su kansu yaran suna buƙatar kulawa shi ma kuma uban yana buƙatar taimako wa zai taimaki wani ke sai yana daga cikin babbar falalan aure da wuri fa'idan aure da wuri ko shi ne mai Allah baka haihuwa sanda shekarunka suka yi nisa yaran ka kuma sun taso wallahi ya fi komai kwanciyar hankali an gane ko ba gane amma a ce ka shekara sittin ɗanka babba yana firamare 2 ko firamare 3 yaushe za ka huta har yanzu yana buƙatar sai an masa wanka sai an ɗauke shi sai an masa reno kai kuma ka tsufa ka gaji yasa yake da kyau in dai abin da aka fi so ne a ce lokacin da ka shekara arba'in misali ɗanka ya kai ashirin aƙalla kuna tafiya kan da kan da shi da irin wannan ne san da karfin ka rauni ya same ka su kuma yara sun taso duk abin da kake Allah ya taimake ka za su tallafa ma sai rayuwa ta dore Allah ya sa albarka ga zuriyar mu baki daya to shi wannan sai ya kasance da shi da yara sun zama gajiyayyu ba abin da za su iya mutahayyari na sun rude gaba daya la hilata lahum ba su da wata dabara gonar da aka dogara ita ta lalace kuma ba wani yaro mai karfin da zai wata dabara balle su taimaka uba wa hada tamsilun li nafaqatil murahi wal mani to wannan misali ne na ciyarwar mai riya da mai gori wannan misali ne na ciyarwar mai riya da mai gori fi zahabiha wajen tafiyar ladan wannan aikin da yi wa adamu naqiha a awaji ma ya kone dai a fil akhirah da kuma rashin samun amfanin ladan a lokacin da ya fi tsananin buƙatar ladan a lahira an gane misalin ko idan ka je kiyama lokacin dan adam ya fi buƙatar lada to ba shi da ladan saboda ya yi ba dan Allah duk abin da ya na ciyar wannan Allah ba zai ba shi lada ba kamar yadda wannan tsohon da ya tsofa gonar da ya dogara da ita ga yaransa ƙanana raunana gonar ta kone ta lalace to haka shi ma mai riyarar kiyama lokacin da yake tsananin buƙatar ladan Allah ba zai bashi ba aikin gaba ɗaya ya lalace aikin mai riyarar kiyama za a bai da shi haba a mansura Allah ta lace wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba a mansura muka gabata zuwa ga abin da suka aikata na aiki sai muka mai da shi kora a bashekewa a lalata aikin gaba ɗaya to haka zai kasance ran kiyama wani sai fa bi ma'ana annabi wannan tambaya tana nufin korewa ne ba su da wani ikon samun ladan abin da suka aikata na kiyama a istifham na farko ake magana aya wato istifham ne ko yana nufin ai istifham ne ba ma'ana korewa ne ai ma wato ba wanda zai so haka ko ba wanda zai so a ce yana da gona mai kyau ta yi manya ta aiki tsofa ta same shi yaransa ƙanana gonar ta kone ba wanda zai so haka haka istifhamun annabi ne korewa ne la yawaddu zalika ba wanda zai so haka eh an ibn abbas daga dan abbas Allah ya kana musu yadda shi ya kawo wannan fassara huwa matalun rajuli amila bi ta'a shine misalin mutumin da zai aiki na da'a sun ba isa lahu shaitanu sannan a aiko masa shaitan fa amina bil ma'asi aiki da sako hatta aharaka amalu har ya lalata aikinsa ibnu abbas ya ambata wani mutum ne aiki da da'a sannan shaitan ya garba kayansa sai aikin sako kuma sai ya lalata wannan aiki gaba daya ba shi da lada a wurin Allah kazalika ai kama bai kama koyi da babu kira kamar da aka yi bayani abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-aya Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun tsammanin fa yi tunani fa ta'tabiruna ku dauki izina ku dauki darasi wa ma ya'ti min an-nafaqati yahtassu bi zakati al-wajiba abin da zai zo nan gaba na daga ciyarwa ya keɓanta da ciyarwar zakka ta wajibi zakara a kuna istitiradan an ambace shi a nan dai domin a kawo shi a jeri na bayani to nan za a yi maganar nafaqat alwajiba ciyarwa ne ta zakka ya Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da suka yi imani an fiqu ai zakku ku ba da zakka annafaka anan tana nufin zakka ta wani kamar da muka sani zakka ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan addinin musulunci bisa ga ce mafi rinjaye daga kalmar tauhidi ce ne sai sallah sai zakka hadisin nan na Abdullahi da Umar Allah kara musu yadda buniyar islamu ala kansu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salama wa ita'i zakka zakka ne ta zakka tana gaba da azumi malama suka ce muhimmancin zakka yana gaba da muhimmancin arziki da za a san ga mai arziki ne yake ba da zakka ga wani kuma lafiyarsa kalau ya sha azumin ramadana to laifin ne hana zakkan nan ya fi na wanda ya sha azumi haka malama suka yi bayani da haka lamarin zakka yana da girma hakki ne na dukiya shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kadu min aghniya'ihim faturatu ila fuqara'ihim ita da kana karba daga wadata ne sai a maida wa talakawa yasa manzo Allah ko da karba ba ruwan sarita ita da ka tana magancewa talauci tana kawo tallafi da kana al'umma inda an inganta lamari na zakka wallahi da talauci ya rabu sosai da sosai amma da kan ne ba a yi ta yadda shari'a ta ce kowa wanda ya ga dama ke abin da ya ga dama zai takuro ya bayar abin da ya ga dama amma da ana zakka yadda yadda Allah ya ce a yi ana bayar a wanda ya dace a bayar ba a tsitsinka ta ana ɗaɗɗauka nata yanzu zakka ta zama ɗaukari ko kaga zakka ana raba ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyar ai wannan ɗaukari ne yanzu kana magidanci aka baka dubu biyar zakka me za ka saya ne me za ka saya wallahi da kankana da kankara da siga kama bar magana wai sayan wani abu abu kayan miya a an yi sa a samu naman dubu ɗaya ko jibiya hada an gama da ita so a cini ta zakka hikimar ta shine magancewa talauci a ba mutum wani abu mai kauri wanda zai masa amfani ga tasirinsa zakka tana da maimaci kwarai da gaske yasa malama suka ce duk wanda ya hana zakka to ya halatta a karba ko da ƙarfi ne walmar zakka ta uku zan min mukarha dole ya hana zakka a karba da kai ko da ta kai a yaƙe shi ne to a yaƙe shi a kwaci wannan zakka yasa sai na Abubakar yana cin babban kalubale da ya fuskanta lokacin da ya auka rifa wanda suka ce ba za su ba da zakka ba suka ce Allah ya ce annabi za a ba annabi ne dai karba ko suka yi tawilin aya da Allah ya ce khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce ya za a ba ya kace karwa da haka ba za su bayar sai na wuka ya kyale su wallahi bai kyale su ba ya ce wallahi sai ya yaƙi duk wanda ya raba sallah da zakka sai ya yaƙi ya ce kai inda mutum yana ba da dabaibayi daidai da ikiyar dabaibayi ba ma maganar tunkiyan ba dabaibayi kake bayarwa lokacin annabi yana da yanzu sai ka hana shi wallahi sai ya ke ka sai da ya rantsuwa sai na umar yana cewa yanzu za ka yaƙe su bayan sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne gashi manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil islam sai da aka samu jayayya tsakanin sai sai na Umar amma bai gushe ba har sai da Umar ya gane tabbas magana Abubakar gaskiya ne in ba dan sai na Abubakar ba wallahi da yanzu wannan rukuni na musulunci ba labarin wallahi da babu labari amma ka ya ɗaura sulcen yaƙi sai da ya dawo da su suka da suna ba da zakka da ka lamarin zakka na da girma kwarai da gaske wannan aya Allah ta hada kira masu imani yace ku ba da zakkar ku ba da zakka ku ciyar min tayyibati ay min tiyati daga ingantattu kyawawa ma ma kasabtum abin da kuka yi tattalin sa min almali da dukiya wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abu mafi kyau wanda kuka muka fitar muku daga cikin ƙasa in za ku bada zakka ku bada mafi kyau mafi kyau daga abin da Allah ta'ala ya baka na amfanin gona to ka bada zakkar sa kar ka ce mummuna za ka baya kuma ana bada zakka ne tun daga farkon da ka girbi amfanin gona za ka yi zakka kar ka ce ba yanzu ba wallahi mutane suna da wani imani wallahi wani ba zai zakka ba ne kudin sa ya dawo wallahi akwai wanda ya faɗa haka ana yanke shinkafa ana gwada kilo ana sayarwa ba ganin zakka ne kudin sa ya dawo Allah ya sauwaje ita zakka amfanin gona ba ta alaka da ka ci riba ko baka ci riba ba in dai ka samu lissafi to zakka ta hau kanka kuma ba magana wai sai shekara ta zagayo wannan sharadin banda zakkar amfanin gona in wata dukiya ne hatta ya huda alai alhaulu sai shekara ta zaga to amma amfanin gona shekaran da ka girbe za ka bayar wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙinta a ranar da aka girbe ranar da kai girbi to ranar da kai zakka ba magana jira sai ya gama sayarwa ya ce bari na gefen can idan ta yi zai yi zakka nan ma yake ya sayar saboda tsabar ruwa Allah ya sauwaƙe da haka in dai mutum ya samu abin da ya kai misali misalin amfanin gona ku shi ne wasu kibiya ya laisa fi ma duna ausukin zakatu babu zakati a wanda bai kai wasu kibiyar ba wasu kibiyar yana daidai da sa'i ɗari uku a yi wasu ki ɗaya sa'i sittin in kai sittin sau biyar za ka samu ɗari uku don dai zakar ka ta kai haka amfanin gonanka ya kai buru sa'i ɗari uku za ka yi zakka kwanan mu na awu ɗari biyu da hamsin da takwas ya kai buhu shida da kusan rabi in dai kai noma ka samu wannan to zakka ta kai idan noman damuna ne za ka ba da ushiri ko eh ɗaya bisa goma in noman rani ne kuma ba ɗaya bisa ashirin nisful ushiri sai a kasa ashirin a bada ɗaya in noman rani in noman damuna ne kuma a kasa goma a bada ɗaya za ka tsarin zakkar amfanin gona ne Allah ya datar da ku Allah ta'ala ce wala tayammamul kabisa ai wala taqsurul kabisa kar ku nufaci mummuna ai aradi wanda yake ba shi da kyau min hutun fiquna daga gare shi za ku ku ce wai daga wannan mummunan za ku ciyar kar ku nufaci mummuna a wajen zakka a ce wannan gefen geran ya yi kyau can bai yi kyau ba sai ka ce a kai daga wancan wanda bai yi kyau ba shi za ka baka da zakka wannan mai kyau sai ba za ka yi kar ka yi haka bai kyawun za ka fitar ka ba da zakka da kawai haka shari'a ta ce walassun bi akadi alhali ku ba masu karban wannan mummunan ba ne inda za a biya ku wani haƙƙin ku da shi ba za ku karba a ce ka ba ma wani haram ko gero gero zai biya ka sai ɗauko mara kyau yace zai baka ba za ka ba to dan me za ka ɗauki mara kyau ka ba wa Daka in dai kana son ka samu cikakken lada na zakka ko na wace irin sadaka ne ka ba da mai kyau wata ya Allah ta dace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samu nagarta ba cikakkiyar da'a ga Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so Allah ta'ala ce illa an tughmidu fi sai fa idan kun rinsa idanu eh ba za ku karba ba sai kun rinsa idanu fa kaifa tu'adduna minhu haqqa haqqa haqqa Allah dan me za ku na bada haƙƙin Allah daga mummunan da inda za a ba Allah ta'ala ya ce a wa'alamu ku sani anna Allah ghaniyun hamid lalle Allah ko da shi ne annaba qatibu gabarin ciyarwar taku ba abinda Allah zai yi da shi ko da shi hamidun Allah abin goda da mai cancantar godiya ne ala kulli halin a bisa kowane hali ash-shaytan ya'idukum al-faqara shedan yana muku alkawarin talauci yana muku barazana da talauci yana muku gargadi da talauci an yi kawifukum bihi yana tsoratar da ku da shi an tasaddaq an tasaddaqtum wato idan za ku yi sadaka yana hana yana muku barazana da talauci sau da yawan mutum da yake alheri sai shedan ya bujiro masa da wani abu a ransa sadaka za ka yi sai ya tuno maka naira dubun nan naka ba kila za ka sha mai a babur ɗinka gobe da safe za ka yi kaza wannan duk sharrin shaidan ne wallahi in ka ba da wannan kudin fa ba ka da wani wallahi shaidan ash-shaytan ya'idukum al-faqara shaidan yana muku barazana yana muku gargadi da talauci wa ya'murukum bil fahsha a lokaci guda kuma yana umartan ku da alfasha kazaban ayyuka eh azina wal fujur zina da ayyuka da fajirci ya hana ka aikin alheri ya sa ma talauci tsoron talauci amma sai ya umarce ku da alfasha ya nuna ba zai ba da dukiya ce ba ci addinin Allah amma harka ta banza da shi zai kashe dukiya mai yawan gaske kaga wannan sharri ne na kenan ko ba zai ba da dukiyarsa domin taimako addini amma zai ba da dukiya saboda hidimar da ba ta da amfani kaga wannan shi ne wa ya abokin alfasha yana umartan ku da alfasha ai tabbatar da dukiya ta ba gaira ba da ne amma hidiman addini ciyarwa ba za a yi ba yanzu wani ba za ka gane dukiyarsa ba sai ana tafiya gidansa ka zo ka sha mamaki wallahi a ce ɗansa zai yi aure ko zai aure da yarsa za ka sha mamaki haka za a yi ta facaka da dukiya kayan ciye-ciye kayan shaye-shaye hidima ba gaira ba da ne ai ta hidima amma da za a zo hidiman addini sai ya ɗauko kankanin abu sai ya baya wayan ce na Allah baya kadan sadaka ba ta kadan duwaye wallahi tana yi wallahi tana yi in Allah ya hore ba ya kyautata ba to ka kyautata wa asir kama asir Allah ai butulci ne Allah ya baka da yawa kuma ka zo kana ba da danka in ba ka da shi sai ka ba da abin da Allah ya baka amma kana da shi da yawa ka zo kana ba da kankani wannan butulci ne ga Allah Allah ta'ala ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi ku Allah ta'ala yana muku alƙawarin wata gafara daga wurinsa da kuma falala idan ka ciyar Allah sai ya maida ba gudu wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu abinda duk kuka ciyar ko menene Allah shi ke mai gurbinsa ga hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa wa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mithqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa babu wani ne da rana ke fitowa a cikin sa face sai wasu mala'iku guda biyu sun sako duniya ba wani ne face sun sauka kullu yawmin ne har tashin kiyama addu'a suke ɗaya yana cewa ya Allah duk mai ciyar da dukiya ka maida masa gudu ɗaya kuma yana cewa ya Allah duk mai rikewa baya ciyarwa ka ɗora masa asara ka ɗora masa rashin yasa sai ki taimakon fi sabilillah ya je ya kashe dukiyar abin da ba zai samu lada ko kaɗan ba zai samu lada amma idan ka taimaka domin Allah Allah sai ya sa albarka ga abin da ya saura Allah sai ya ɗora maka hidima daidai a wadatar ka shi ko da ya hana Allah sai ya ɗora masa ɗawainiyar da za ta karar da kuɗin da bai taimakon da shi ba ya ji ya bada taimakon addini motarsa ta fasa taya kuma dole ya canja taya lada nawa za a bashi babu ba wanda zai samu ya ki taimako addini ya kwanta jinya ko shi ko wani nasa ya kashe kuɗin asibiti nawa zai samu lada babu da haka ba da sadaka ko taimakon addini baya rage dukiya manzo Allah ce ma na kasar sadaka ce min mali wa ma zada Allah wa abdan bi afwin illa izza sadaka ba taba tauye komai a dukiya ba kuma Allah baya kara bawa a dalilin afuwa sai dai ɗaukaka sai dai buwaya in kana rangwame kana yafiya Allah sai ya baka ɗaukaka da ci gaba in kana ba da dukiya kana sadaka kana taimako Allah sai ya sanya albarka kuma ya mai maka gurwa gudu dukiya ta haka dai lalle mu kiyaye mu yi ƙoƙari mu magance mu kauda mu nesanta daga sharrin shaitan in kai niyyar za ka yi abu to kai kar ka ce baya ba ko sai an jima da ka ji a ranka ya dace ka yi taimako to kai wannan taimakon in dai ka samu dama ka yi kar ka ce ba yanzu ba a nan ne shaidan zai sa ma wata damuwa ka bayar ka ciyar domin Allah ba mamaki wannan shine damar ka ta kace a rayuwa kila daga wannan baka da wata dama kuma kaga in baka yi ba ka mutu yanzu kudin naka ba naka bane ya nan na masu gado ba za a dauka a ce za a yi sadaka shi yasa abin tausayi ne kaga mutum wai sai bayan ya mutu a zo ana wai neman wai a taimaka a masa a gina masa masallaci a barkana da kake baka yau haka yana faruwa sai an raba gado ka ji ana neman yaya su taimaka ya karo karo za a gina ba musu masallaci me yasa kana da rai baka gina ba me yasa baka yi wa kanka ba ta kai in ka samu dama kai abin da ya dace kawai kar ka kuskure ka bar aikin yau ka ce wai sai gobe yau din kake da iko gobe ba ka da iko ba ka da iko yau din ita ce damar ka baka sani ba gobe ko kana raye ko ba ka raye ta ka kar me sakaci wallahi shedan da yake sa mana wannan yaudara wani sai kuma sai ya zuga kai nuna ai yayi kaɗan ka bari sai ka san me yawa zaka bayar wallahi yana hana mu alheri da yawa shi dan yanzu an yaza mai goma sha tare ko wani yana nan da wani baffansa ko kawunsa ko kakarsa yana ta sa rana zai je gaishe da bai je gaishe da ba wallahi ibrahim haka ne ko sai kai ta sa ran ka ce bari sai na sai siga na kai mata na je haka hannu ba komai wallahi sharin shedan ai yanzu dubu ɗaya nan na kai mata ba mai za ta siya da dubu ɗaya ai ta yi kaɗan bari da yamma ne sai an yi albashi a haka haka har wata karɓa da ya wuce baka je ka gaishe ta ba baka kai kwanan sigan ba dubu ɗayan da kare nan baka je ka bayar ba ya maka asaran wannan ladan wallahi shi yasa da kayi niyya abu da alheri wallahi ka je kai ka je kai ko naira ɗari biyu ne a hannunka ka je ka gaida babar ka ce to ajiya ga wani ase siga wallahi za ta yi ba ko za ta yi ba su mata suna da yabawa suna da godiya wannan abin da bai kai ya kawo ya ga suna samun albarka a kai to shedan sai ya zuga ka ya hana kai alheri kai in baka da komai ma ka je kai gaisuwar mana ai ziyarar ma kanta wani abu ne ko wa ce sai da abin kaiwa ne ziyara ko ba komai ka je ka gaishe su ka musu ziyara ka sa da zumunci amma idan ka ki zuwa kai baka je ka ba da taimakon ba kai baka je ziyarar ba yayi galba a kayan ko ko idan dan wannan ka da kuri ya ce ai idan ka je zai ce ka zo neman kaza ne sai ya zuga ka ko ai zai ce ka zo ne ana rabon kayan sallah kila ka zo a baka wallahi wannan sharrin shirin ba uwanka sai wa sai ga muna jin dashi a kayan yan uwanmu masu wadata dan me ba za ka je ka ziyarce shi ba ba ruwanka shirin da ya sa ma wai ka zo dan wani abu ne ai kai ba wani abun da ya kai ka ba ka gaishe shi an yi zumunci ka tashi ka tafi to amma sai ya hana ka zuwa ziyara dan uwan kamar wadata ka ce sai da kuɗi ka je ba kuɗi ka ki zuwa ko da kuɗin kare na abin da za ka kai dan uwanka mai wadata sai ya hana ka zuwa ya ce in ka je za a ce kwaɗayi ka zo kaga gaba ɗaya ya gama da kai wannan da haka shaidan babban abokin gaba ne yasa Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa kana lakum aduwwun ko lalle shaidan ya kasance abokin gaba ne a kayan ku ku rike shi abokin gaba duk wani aiki na lana shaidan baya so ya so ya saka kai hidima ta banza da yanzu ne bai saya mahaifiyarsa zanin sallah ba amma na ne yana tunanin hidimar da zai budurwarsa wallahi ana samu damuwar da yake na ya burge budurwarsa mahaifiyarsa bai damu da haka ba zai yi mata karya ma a ce wallahi hajiya zanin nan ba bai samu ba kuma zai je ya ɗauki kyauta ya kai ta wata yarinya da yake haka wannan da shari ne na shaidan ku wa ya kamata ka fifita har kana da hankali a ce dubin ka goma ne sallah ta zo wa ya kamata ka fara sallama mahaifiya wallahi abin da ya kamata ke yau muna da sakaci wani shi ya ɗauka kawai hidima a mahaifiya sai manya masu albashi shi ba albashi ba zai ruwa sa komai ba a ba ba wa Allah kuma za ka same shi da shaddodi da ya duka yara ɗinka amma mahaifiyarsa ba zai mata wata yayinsa tana nan tana nan na gidan miji ba zai taimake ta ba a shekara sau ɗaya kana bugyabugyanka na rayuwa a shekara sau ɗaya a ce ba za ka iya mahaifiyarka ko ta babbar yarka ba kila yayan nan taka ta sha ma wahala mafiya yawan yayi mata haka suke ko amma ce za a sheka da ciro baka daina na mata komai ba wallahi sharrin shedan ya kamata mu yi kokari mu yaki shedan mu na aiki na alheri aikin alkhairi sai an yaki zuciya wani makoci yake da shi mabukaci ka sani mabukaci ne kar ka jira sai ya zo ya tambaye ka wani wallahi ba zai tambaya ba ba shi da shi ko ba zai roƙa ba haka zai zanna in zai kwana da yunwa ba zai tambaya kai da ka gane kana makocinsa ka taimaka ma ba sai ya zo ya tambaye ka ba kawai ka taimaka kai da shi ka masa ne ba magana sai wani ya gani kai da shi ka taimaka masa kar ka rena me za ka bayar kar ka bari shi ya zarba a kayan Allah ce ba zai to za mu tsaya a wannan aya insha Allah gobe sai mu tashi wa ma anfaqatun min nafaqatin aw nadartun min sadaqatin a yau ce nake ba ta kai ko to anan da ba ta kai ta abinda makaranta dai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah ya mana afuwa muna ƙara tunasarwa dai game da kwanaki goma nan da za mu shiga na watan Ramadan na ƙarshen watan Ramadan tun daga yau an shiga daren ashirin ga wata so samu daga yau mutum ya fara ƙoƙarin tashi yana ayyuka da ibada domin neman dacewa da wannan darare babu laifi mutum ya yi tarawih kuma ya yi kiyamar laili ma'ana ta hajjiri eh akwai wanda ke cewa za ka yi tarawih a an za a yi tahajjudi ba za a yi tarawih wannan kuskure ne gaskiya ba daidai ba ne har ka samu wasu masallatan da an fara goman nan sai a daina tarawih wannan kuskure ne gaskiya ai ba kowa da ke fitowa tahajjudin ba ko da haka ya kamata a ci gaba da sallar tarawih wanda ya samu dama ko da ya yi tarawih sai ya fito da tahajjudi in bai san fitowa ba sai ya tashi a dakin sai ya kara sallolin da zai yi karatu ya ibada amma kara ce an kulla masallaci a zai tsara in haka ya ka an haramta wanda ba sa yi zuwa sallar daren kuma su ya za su yi salihin da ya kamata mutum ya tsarkace niyya ya yi kokari ya ga ya ayyuka na alheri a wannan kwanaki yana shiga itikafi manzon sallama ya kasance yana shiga itikafi a goma karshe na ramadan har Allah ya karbi rayuwa hatta tawaffahullah bai taɓa barin itikafi ba duk shekara sai ya yi itikafi itikafi shi ne tarewa masallaci ke ta ibada ya bar kowane harkokinsa na rayuwa ya dawo masallaci to a wannan kwanaki goma an kusan itikafi eh mustahabi ne a kowane kwanakin shekara amma kwanakin goma nan mustahabbancin ya fi ƙarfi idan mutum kwanakin da zai yi itikafi juma'a za ta shiga to dole sai a irin wannan masallaci na juma'a in ku za ka yi su kwanaki biyu ko ku jimma ba za ta zo ba ko a masallacin unguwa za ka yi itikadi Allah taimake mu Allah ba mu ikon dacewa da wannan dare na da ta kadari Allah kaba mu da ayyukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من فتن الدنيا عذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من فتن العذاب الاخره اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وآخر الحمد لله رب العالمين